الرحمن الرحيم وفي رواية لمسلم لا يزال يستجاب للأبد ما لن يدعو لا لن يدعو بإثم أو قديات رحم ما لم يستعجل قيل يا رسول الله ما الاستئجال قال إن شاء الله ذا مصومة لك فرقه wato wannan babi da ke magana akan karamomi na waliyan Allah da kuma falalolinsu a cikin littafin da nake karanta ba nan ba a national mosque don na karantawa sai na ga shi da ya kawo wannan babin sai ya toma da gabatar da wasu abubuwa guda shida wanda ga su da na ɗauko su zan karanta mana ina gamuwa za mu amfana da su dangane da abin da ya shafi karama akwai wasu abubuwa guda shida wanda musulunci ya tara su da mu'jiza da da karama da irhas da ihana da istidraj wane ne ban kira ba guda shida ne duka waɗannan abubuwa suna nan abubuwa ne wanda kowannen su za ka ga abin da ba a saba gani a cikin rayuwar mutane ba amma kowanne malamai suka ba shi sunan shi don a bambanta bambancin mu'jiza da karama da kuma a bambance ihana da kuma istidraj domin akwai mutanen banza ma da Allah yake gudanar da wasu abubuwa a hannunsu irin abin da zai faru da dujal ai za a sha mamaki idan dujal ya zo ai ka ga ba na shi ba mu'ujiza za ka ce bane ba ka ce mu'ujiza dujal ba iyakar nashi dai istidraj Allah ya masa talala mai kaman sake domin karshe Allah madaukakin sake zai kama shi waɗannan abubuwa guda shida idan musulmi ya san su zai taimaka masa a cikin rayuwa ko da ya ga wani mutum ya yi wani abu sai ya duba ya ga mutumin wani iri ne misali kaga sai ya bashi hukunci ita dai mu'jiza al-mu'jiza fal mu'jiza hiya amrun khariqul al'ada yujrihi Allahu ala aidi al-anbiya'i wal mursalin وهي تقترن برسالتهم كي شقاق الشمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقلب العصا إلى حية لموسى عليه السلام وغيرها ولقد أيد الله أنبياءه ورسله بالمؤجزات التي لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثلها ليعلموا أن هذا لا يكون إلا بتأييد من الحق جل جلاله الذي إراد أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون وكان كل مؤجزة تتناسب مع أهوال الناس فإنه لما كان السهر متفشيا في قوم فرعون أكرم الله نبيه موسى عليه الصلاة والسلام بمؤجزة تفوق هذا السهر فإذا بعصاه تلقه ما يعفكون ولما كان الناس في أحد عيسى على درجة عالية من الطب أكرم الله نبيه إيسى عليه السلام بإبراء الأكمه والأبرش وإحياء الموتى بإذن الله ولما كان العرب في أرض الجزيرة على درجة عالية من البلاغة والفصاحة أكرم الله نبيا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بمؤجزة القرآن الذي تحدى الله به الجنة والإنس على أن يأتوا بسورة من مثله mala ya ce mu'jiza wata wani abu ne wanda ya saba al'adar mutane wanda Allah yana ba wa annabawansa da manzanninsa su kaɗai suke da mu'jiza kuma Allah yana haɗa ta da aiki da ya yi musu kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu'jiza ta tsagewan wata zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kafirai sun wa annabi tahaddi sha in kai annabi ne da gaske ka sa wata ya tsage gida biyu muna gani yace in ya tsage za ku musulunta suka ce eh manzo Allah ya addu'a ga suratul kamar ko a cikin alkur'ani iktarabatis sa'atu wa shakkal kamar suna gani suna gani watan ya tsage gida biyu ɗaya na ɗaya nan matafiya da suka zo garin maka har tambayan suke yi cewa ko dai mu ne yawa idan mu sihiri muka ganshi a nan tunda dai sun san wata duk duniya ɗaya ne suke tambayan su ko kuma kun gani suka ce wallahi mun gani duk ko ina aka fito to kaga wannan mu'jiza ce daga cikin mu'jizozi da Allah yake bawa annabawansa da yadda Allah madaukakin sarki ya sa sanda ta zama macijiya ga annabi Musa alaihi salam ita ma mu'jiza ce kuma Allah madaukakin sarki ya karfafa annabawansa da manzanninsa da mu'jiza wanda mutane ba su isa su irin ta ba ba su isa su yi ba don me don su san cewa wannan taimako ne daga wajen Allah agaji ne daga wajen Allah madaukakin sarki wanda duk abin da yaso yake yi kuma mu'jiza Allah yana bawa annabawa gurgurdan irin wato kacaniyar lokacinsu misali lokacin da Allah madaukakin sarki ya aiko annabi Musa masu cin kasuwa su ne bokaye bokaye yayi bokaye ake kowa za ka je yana da bokan shi kowane boka wannan ya shahara a can wannan ya shahara a can suna ji su ne da su suke sarrafa mutane to shi yasa sai Allah maɗaukacin sarki ya ba wa annabi Musa mu'ujiza wanda ta shanye mu'ujizarsu domin lokacin da annabi Musa ya zo ya gwadawa da shi da annabi Haruna ya gwadawa Fir'auna wannan mu'jiza ta sanda da mu'jiza ta hannu ya sanya hammatarsa yana hace ai cewa yi lalle ka koyi sihiri ya ce falan atiyannaka bi sihirin misli bari za mu nuna ma mu ma muna da bokaye za mu zo ma da bokaye faji albainana wa bainaka maw'idan la nukhlifu nahnu wala anta makanan suwa mu yi alkawari a sa rana a gayyato mutane kar kowa ya saba Allah ya bada labari ce Fir'auna ya aika garuruwa duk boka wanda aka san ya cika boka Fir'auna na gayyatar sa haka kuma ha fajumi ataharatu ko liqati yawmi ma'lum ko haka Allah ya bada labari aka tara su aka zo suka zo tunda ya zo da sihirin maciji bari su nuna mar sun yi sihirin maciji da haka suka zo da igiyoyi igiyoyi himi hide tare igiya mai ake kiran su na a akwai sunan su ba himili ba ko igiya da yawa mai yawan sunan su igiyoyi na to wannan son da ya hausa ne sosai jari igiyoyi suka zo kowane boka kuma suka zubar da igiyar duk igiyoyin nasu suka zama macizai aka mutane na ta darewa wajen ya rikice da macizai Allah da kanshi ya ce annabi Musa ma sai da yi so fa aujasa min ko fi nafsi khifata Musa sai da annabi Musa ya bi tsoro a zuciyarsa al qulna la taqaf muka sai karkadi tsoro innaka antal a'la wa alki ma fi yaminika muka ce kai ma ga yadda san abin da ke hannunka ta zama maciji Allah ta talqahu ma sana'u haka ta dindabin wannan igiyoyi tana hadiyewa tana hadiyewa ana kallo ana kallo boka na kallo yana bude baki dan kallo na kallo na bude baki fir'auna na kallo na bude baki haka ta haɗiye san igiyoyin nan gaba ɗaya kuma ta dawo sanda yadda take annabi Musa ya rike ta fili ya yi gum an ce shugaban wanda ya jagoranci bokayen makaho ne babban boka ne amma baya gani da aka gaya masa me ya faru ya ce ya yaji ce aka ce kaji kaji ya ce to shi roƙo ɗaya yake so yana son annabi musa ya haƙuri ya kawo sandarsa ya taɓa kawai ka ce gata ya sa hannu a saman sanda ya haka ya ja sai ce kuma ya masa ce ba boka ba ne annabi shi yake faɗa wannan shi yasa sauran duk bokayen Allah ya ce fa ulqiya saharatu sajidi sai dai suka faɗi suka yi sujjada suka ce mun yi imani da ubangiji rabbul alamin fir'auna ya taso ni ya suka ce a rabbu haruna wa musa ba kai ba shine yayi ta wannan hayaniyar cewa la'ukar da an na aidiya kunko na mika da wala usalliban na kun fi juzu'in na salati wala ta'alamun na ayyuna ta hazan ƙur'ana ta yawon bai da kunya ka san ayyuna ɗin da shi da yake magana Allah hawla la quwwata ayyuna ashaddu azaman wa abqa amma Allah ya taimake su da safe suna bokaye kafirai da yamma sun zama muminai yan aljanna eh taimakon Allah suka musulunta kuma haka aka yi suka har ma suka ce masa ko me zai mutu ya mutu kalula da suka ce ba mu da matsala ba dai yanka hannu na dama da na hagu bane da tsiyewa sai ayi ina ila rabbina munqalibun shi mu da ubangi za mu koma ko ta muka koma inda mun koma lafiya ba matsala kaji imanin da yanzu muke ta nema ba mu samu na yanzu mu kawai zilla zilla muke karba mutum na mu kawai tsilla tsilla kowa yake a cikin mu kare mutu na mu ga kan mu gaskiya kowa da tsilla tsillansa shine kare mutu yawa da da mai likita da mai dokta da mai da mai duk kowa da yawayensa sun manta dai abin baya hannun kowa shi yasa da wannan ake cewa wai shugaban rasha ya ce zai sa sake nukiliya a duniya to na ya sako shi yara ina ina zai jini na wani ce shi in ya sake ina zai je to mu kuma musulmi muna da sauki alwanda da ya san qur'ani ya san ba za ka mutu ba sai ranar mutuwar ka tayi ina nan mutuwar ka tazo kuma ko a sake ko ba sake ko ba mutuwa za ka yi za ka baka da wani matsala ya zama matsalar ka kawai da yadda za ku haɗu da Allah lafiya eh shi ne kawai damuwa amma ba yadda za a yi wancan ba hannun kowa na eh Allah mutu rayukan mutane suna hannun Allah shi ma kai shi suna hannun Allah eh duka kowa da kowa da abubuwa ake yi amma musulmi ya gane wannan bai da damuwa Allah ya tsare mu to Allah madaukakin sarki saboda a wannan lokacin sai Allah ya aiko annabi Musa da wannan mu'jiza saboda suna tinkaho da sihiri kuma a zamanin annabi Isa alaihi salam su kuma suna tunkaho da magani suna tunkaho da magani likitoci na cin kasuwa shi yasa Allah madaukakin sarki mu'jizar da ya bawa annabi Isa sai ya zan shi kuma yana warkar da kuturu yana warkar da makaho idan sa ya bude kai har wanda ya mutu ba yana ta da shi ka san dai likita ya ta likita ko inda yanzu akwai wani likita guda ɗaya da wani asibiti da idan ya mutu aka ana ta da mutane da ka ga layi eh lalle da kaga da ya samu kuɗi na amma sai Allah ya sa ba kowa eh kowa ba wanda ya duniya mutuwan ma ba wanda ya sai hana eh shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa falaula in kuntum ko gaira madinina ko tarjuna ha in kuntum sadiki ga mutum kuna ji kuna gani in an tara likitocin duniya akan mutum daya duk duniya suna kallo ta ya mutu ba abin da za su iya yi eh kowa ya yi abin da zai yi Allah ya ce in kun isa ku hana shi mutuwa ai challenge da Allah ya yi kenan ga mutum zai mutu a gaban ku ba kwa so ya mutu Allah ya ce ku hana shi ya mutu mana ku hana shi ba wanda ya isa da haka sai Allah madaukakin sarki ya bawa annabi Isa saboda ƙwarewar abin da yake faruwa a zamanin sa a zamanin manzon Allah ko sallallahu alaihi wa sallam abinda Larabawa suke kinkawo da shi shine fasaha na magana da balaga shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya bashi alqur'ani kuma Allah yayi yayi wa Larabawa ta haddi challenge din su cewa idan sun isa su zo da irin alkur'ani suka kasa ya ce in sun isa su zo da sura goma suka kasa ya ce in sun isa su zo da aya goma ba su isa ba suna je suna gani inda za ka gane alkur'ani ya gajiyar da su Allah maɗaukakin sarki a cikin alkur'ani ya sha faɗan abubuwa da za a yi ya ce za a yi kaza da ya kamata su ce ai sai ya kamata su karanta alkur'ani sai a ki tunda su za su kaman kai ne yanzu ba ka san kana san karanta wani abu sai abin ya zo ya ce ran asabar za ka je daura aure aure kaza in kana son karanta shi ba sai ka je ba na ran asabar amma wallahi duk abin da qur'ani ya fara sai ka ga sun yi na duk duk duk abin da suna da yawa alkurani ya faɗa musu cewa lokaci kaza za ku yi kaza kuma ba su isa ba sai sun yi duk wannan yana nuna cewa qur'ani daga wajen Allah yake eh sai ya faru abin da ya faɗa hakan za a yi da aljanu da mutane duka Allah madaukakin sarki ya yi musu tahaddi cewa su zo da irin alkur'ani babu wanda zai zo musailamatul kazzab shine dan ta'adda na farko da yayi ta kokari waje zo da irin qur'ani yayi ta shiririta ko a tankani ko su laraba sun san cewa ba qur'ani ba da yanda yake faɗa kai da ka karanta alkur'ani dan ma ba mu karanta ilimin alkur'ani ba inda ka ga yadda Allah ya tsara alkur'ani abubuwan mamaki na alkur'ani wallahi ko ɗaya bisa ɗarinsa ba mu karanta ba alkur'ani yana cike da abubuwan mamaki eh sai dai mutum ya ɗan samu mai samu yana cike da abubuwa Allah madaukakin sarki ya cika shi da abubuwa da haka har yanzu har gobe ba wanda ya saya inda za a yi da wasu sun yi musailama ya yi alfilu walfilu ko wa ma adira kama fi malfilu lahazailun dawilu wa furdun ya zo yi alhamamu wal yamamu wa sirri kawam la yabluganna mulkukum al-misra wa sham wani yana shi ma su kansu dariya suke yi sun taɓa haɗuwa a kan za su wa musulmi kage shari su kansu masu duk 'yan sharrin ne ba idan wani ya ce to mu ce sun ce kaza ko mu ce musu su kaza ne a cikin sau ne ya ce kai baka da hankali shi ayin mun ce kaza ce kaza ce amma mun ce kaza ai wanda muke ga mu mahaukata ne su ba mahaukata ba ne misali za su gane har ma su ji hausu ce to kai me kake so a ce mu sai dai a gaya musu da abin da in an faɗa zai dan kama hankali saboda ai ko ƙarya za ka yi sai ka yi ne na mai dan tsari wanda in ka faɗa za za a ɗan yarda haka misali kamar yanzu kai ne ka zo ka ce eh kana bin dangote naira goma dangote ya tashi ka naira goma kai da shi kuka yi business ya gaga naira goma ka ya ce ya cinye na in ka zo kana wannan labarin ga wanda ya san shi na a zai ce karya kake misali naira goma ha naira goma da nishi wai misali ne a yana faɗa min da kawai ka san bayyuwa to to haka suka yi ta yi dangane da abin da ya shafi musulmi da abin da ya shafi alkur'ani to shi ne sai ya ce idan muka yi magana dangane da mu'ujizoji za mu ga abin da suke koyarwa shine suna ƙara wa musulmi imani kuma mu annabi mu ko bai zo da mujiza mun yadda annabi mun yadda Allah ne madaukaki sarki ya aiko shi da haka ba mu da matsala sannan mun yadda shine shugaban duk duniya gaba daya na farko da na ƙarshe shine shugaba a lahira gaba daya kuma Allah madaukakin sarki ya girmama shi wannan a takaice ita ce mu'jiza sai abu na biyu shine al-ilhaq wa min al-umur al-khariqa lil-ada wa in lam yakun mu'jiza li faqd shurut al-mu'jiza al-ilhaq wa huwa ma ma yuzhiru ma yadhharu lin-nabi qabla bi'satihi min umurin ajiba لا تظهر لسائر البشر كقصة ولادته صلى الله عليه وسلم وما وقع من الله في إهلاك الفيل وآله والنور الذي خرج من أم النبي صلى الله عليه وسلم عند ولادته صلى الله عليه وسلم فأداء قصور الشام abin da ake kira irhad shine wato wani abu sabanin abin da mutane suka saba da shi ya faru ga annabi amma kafin a aiko shi sunan shi irhad ba aiko annabin ba kafin zuwarsa yace kaman abin da ya faru da wato annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam na abubuwan ban mamaki lokacin aihuwarsa lokacin da mahaifiyarsa za ta haife shi na abin da ya faru da ita ta ji abubuwa na ban mamaki akwai abubuwa da ya faru don aihuwa annabi sallallahu alaihi wasallama irin halaka giwaye shekarar giwaye da aka haife shi akwai aburhata da ya zo daga habasha ya zo saboda aji haushi wani balarabe ya mutu barna a coci ya zo zai rushe ka'aba Allah madaukaki sarki ya ba mu labari na alamtar kai fa'ala rabbuka bi ashabil fil ita ma duk irhas ne saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya halaka su da kuma abin da ya faru na wani haske da ya fita wani haske lokacin ya fita lokacin haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya haska wa gaba ɗaya ƙasar sham duk gidajen wato manya-manyan gidajen sham haka gari ya haske saboda haihuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wasallama ta ga abubuwa ba ita ba ma biyowa sun ga abubuwa na ban mamaki lokacin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duka waɗannan ana kiran su a irhas sai karama su mana'ati li amrin akhar khaliqun lil ada wa in lam yakun min al mu'jizati li tiqadi shurudiha wa hiya karama fal karamatu amrun khaliqun lil ada tazharu ala yadi mu'minin ملتزم لمتابعة نبي مكلف بشريعته مسحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح علم بها أو لم يعلم فما يجري على على يد الأولياء من خوارق وعجائب تسمى كرامات وتسمى الكرامة آية لأنها تدل على نبوة من اتبعه ذلك الولي لأن كل كرامة لولي هي مؤجزة لنبيه والولي هو العالف بالله تعالى وبصفاته المواظب على طاعته المجتنب معصيته وسمي الولي بهذا لأن الله تولى أمره فلن يكله إلى نفسه ولا إلى غيره لحظة والله تعالى يتولى عباده دائما ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون هناك بعض مواقف تدل على الكرامة روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى الأعداء من مسافة شهر فقال يا سارية الجبل للجبل فسمع سارية قائد, قائد جيش المسلمين صوته فانهاز بالناس آه إلى الجبل وقاتلوا العدو فنصرهم الله تعالى فتلك كرامة لعمر أن رأى من تلك المسافة كذلك لسارية أن سمع من المسافة نفسها روي أن عبد الله بن شقيق كان إذا مرت عليه صحابة يقول لها أقسمت عليك بالله إن أم إلا أبدرت فتمطر في الحال هذا قليل قليل من كثير من كرامات الصحابة والأولياء mala yake karama ita ma wani abu ne wanda yake sabanin abin da mutane suka saba da shi tana zuwa wa mutane wato amma Allah yana ba bayan Allah ne mu'minai zaka ga wasu Allah ya ba su karamomi ba wai su suke kagawa ba a kawai girmamawa ne Allah madaukakin sarki yake wa yake musu yawa sahabban manzon Allah da yawa sallallahu alaihi wasallam kamar yanzu kai ne kana tafiya a jeji Allah ya kiyaye wata dabba ta bi ka kana ganin waje ba bishiya sai bishiya ta tsiro a gaban ka kawai don ka hau ai Allah ya gema maka eh to suna faruwa wani har gobe har jini suna faruwa da bayin Allah karama ake kiran ake kiranta abuwa na ban mamaki wali da ake faɗa shine wanda ya san Allah ya san sifofin Allah ya tsaya akan bin Allah ya nisanci sabon Allah shine ake kiran shi wali Allah yana jibintan al'amarinsa Allah baya barin sa da wayansa Allah baya barin zuwa wasu sai Allah ya jibinci al'amarinsa shi yasa Allah yake cewa ala ku saurara lalle waliyan Allah ba su da tsoro kuma ba su da bakin ciki su da waɗanda suka imani suka zamo suna jin tsoron Allah Allah ya samu a ciki yace akwai wasu wato wurare wanda karamar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta bayyana kamar ruwaito sayyidina Umar wata rana yana Madina ba su sariya sun tafi yaki ya kai tafiyan wata ɗaya daga Madina manzo Allah na hudu ba sai aka ji yana cewa ya sariyatal jabal jabal shine sariya shine jagoran yakin yace sadiya ku yi ku bi bayan dutse ku yi bayan dutse sabai suna ganin Umar a Madina yana kiran Sariya sun san inda ya tafi cewa su zalle su bayan dutse me zai faru Allah ne ya gwada masa su shine ya faru karama ce da haka kuma wannan magana da ya faɗa Allah sai ya jiyar da Sariya kuma ya tafi bayan dutsen kuma Allah ya ba su nasara ya bude mutane bayan dutsen kuma suka samu nasara to wannan karama ce da yanda ya ji da shi bayan sare ya dawo sabai suke tambayar sa yace wallahi mu ya ji magana min yadda ka san gashi ga Umar yana jin magana to wannan karama ce sanan an akwai Abdullahi dan Shaqiq iya ga gajimare ya gajimare yana wucewa sai ce gajimare na race da Allah sai ka zuri da sai kai ruwa anan sau sai ruwa ya zubo kai ma ka gan shi gobe ka ba gwada za ka yi ba in ka ga ya zubo shi ke nan kai ma na eh sai kawai ruwa ya zubo ya ce wannan suna nan da yawa daman inda abin da ya shafi manzo ne sallallahu alaihi shi ba za su kirgu ba da kaji ana wa annabi sallallahu alaihi wasallam likitan likitoci ai tabbas shi haka ne akwai dai daga cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne ma na imam muslim akwai wani bayhudi abu rafi'i yahudi wanda ke zagin manzon Allah yake abubuwa manzon Allah ya ce in wanda ya same shi ya kashe shi akwai abdullahi dan atik ya je ya sada da ya same shi ko sai da ya kashe shi amma sai mutane suka gan shi wani zai gudu sai da suka karya mar kafa ya zo wajen annabi sallallahu alaihi da kafa a kare kare manzo Allah ya ce zo ya aji ya ce ka kafar ka manzo Allah kawai sai ya shafa kafa shikenan sai da dawo ta warke ba ta kara cewa har ya bar duniya an cire wa sahabi ido idon haka yana zuba a filin yaki in yanka shi da wuga ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam za Allah ya sa hannun sa ya maida man da idan shi da kai yake cewa wallahi wannan idan da manzo Allah ya mar ya fi wannan idan lafiya haka ya rayu eh na wannan suna nan da yawa na annabi sallallahu alaihi wasallam ba su lissafuwa to akwai akwai ma'una na hudu kenan ita ma al'amari ne wanda yake min al'umuri khariqa al'ada aina al-ma'una hunaka amrun kan la yazunnu al-insanu salih wujudahu aw hudusahu thumma yaqulu lahu hasaba ragabati hi aw hasaba ma yunjihi kaman kana fi sahara wa zara lahu asad fa wajada shajaratan fi makan la tujad fi mislihi al-ashjar fatasallakaha wa naja min al-asad wannan akwai abin da ake kira taimako Allah yana kawo mutum taimako na ban mamaki a lokacin da baya zato baya tsammani wani abin Allah ya mama baka iya bada labari dan kawai ka san kabiya ce za a ce kawai kauriya kake to kai ma ba za ka yi amma ka san cewa Allah ne ya taimake ka eh za ka gane cewa kai Allah ne kawai ya ma wannan eh da ba dan da ni ya faru ba da na ba ku labari amma ba zan ba ku a ai ba ku na taimaka min ina ga yana faruwa da mutane misali zan ba ku labarin wani bawan Allah Sheikh Zahul Malik na taba bayanin shi anan wasu sai shi Allah ya kai shi ya da su mutum fakitan ne malamin mu ne Allah yana bayyana abubuwa tsewa na irin waɗannan abubuwa na za ka ga abubuwa wanda yake na ban mamaki sun faru a gaban mutane ya addu'a bushiya ta daina ganye ta tsekashe ta ga wannan kasan kawai yana ba wai kuma kowane abu ka gani kaka ce tsaji aka yi ba ka san mu matsalar mu kuma komai muka gani tsafi ana eh dama haka aka yi ana ba a san a yi tsafi nan kuma sai aka yi duk abu aka bubbuji abubuwa to kuma matsala ce nan an wuce nan an wuce gona da iri nan kuma ana so a a dawo gona ita ma aka rubga ta gaba daya wanda yake kuskure ne Allah yana ba kuma bayan Allah suna nan har gobe har jibi zama a nan sallah sai har ta dabda tashin alkiyama akwai bayan Allah eh wadanda za su faru kuma wasu abubuwa na na na na ban mamaki ma ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sai daga karshe karshe misali sahabin da ya je kiwo kura ta dauke masa dan akuya za ta gudu da shi ya je zaga yana kiwo tana kamawa yana kawai ya bi turan nan da kokowa ya kwace dabbarsa kawai sai kura ta tafi sai ta tsugunna sai ta ce malam me yasa ka mun haka a yaya Allah zai bani abu ka kwace shi mamaki yake ya za a yi kura ta yin ga magana shi abin da ya dame shi ke sai ce kura na magana ta ce mamaki kake yi ta ce magana ta aba shi ne an mamaki ga abin mamaki can kun baro shiga annabin ƙarshe Allah ya aiko muku kun ji kun imani shiga ji abin mamaki nan abin ya likita kawai ya dawo da kiwo gida ya aji kawai sai ya tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaji kaji ya rasulallah ba wai labari ba da ni aka yi kura da mazalar ce masa ai nan gaba nan gaba kafin a tashi kiyama sai mutum ya dawo gida warin takalmin shi ya ba shi labari abin da ya fara a gidansu ya kan ka shiga gida wata dan kaji ana magana na na na kaji warin takalmin kana magana kawai sai ka saurara ka ji ni kaga sai za ka ruga eh abuwa da na mamaki za su yi ta faruwa to wannan taimako ne Allah yake wa mutane Allah ka taimake mu akwai ko ihana ita ce ta biyar wa min umuri khaliqati lil ada al ihana a'azana Allah min kulli wa hiya amru khariq lil ada yuzhiruhu Allah ala yadi kadhibin yad'i nubuwa ala akasi muradihi kama waqa li muslimatil kazzab عندما تفل في عين رجل عورا لتتبع فأميت الاثنتان أخذاه الله ولعنه وتولى مسلمة الكذاب saboda yana yana cewa shi ma annabi ne yace to akwai ihana irin abin da Allah Allah ya tsare mu Allah yake yi gashi abin ya faru amma Allah ya yi ne dan ya tozarta mutumin abin da ya faru da musailama abin da ya faru da shi ya ta guda ɗaya ne wato yana cewa shi annabi ne kuma ya ji annabi yana addu'a ido yana warkewa da haka shi ma sai ya samu wani mai ido da ya ce zai mar addu'a da ya yi masa hayaniyar da ya yi sai ida ɗaya ma ya rufe eh sai ya zama ba ɗayan an ce ya taɓa zuwa ya samu rijiya ba ta da ruwa wani zai mata addu'a ruwa ta ya yana yi zama addu'a sai ta kekashe ta bushe zo ya ɗauke duk wannan ihana ne Allah ya nuna mutane ƙarya yake eh ƙarya yake Allah ya race shi dama la'anan ne ne sai na ƙarshe al istidraj shine wato talala Allah yana wa mutane su ma za ka ga suna wasu abubuwa na mamaki irin abin da yadda dujar zai yi shi na shi talala ne zai samu abubuwa na ban mamaki amma na halakar da mutane ya ce sama ta yi ruwa ta yi ya zubar da kwayan hatsi ya tsoro a lokaci guda ya kashe mutum ya tada shi ya yi ga suna abubuwa ya je makabarta ma ya kira mutane kaga sun taso kamar su duka waɗannan istidraji ne Allah ya cewa mutane to waɗannan su ne abubuwan da na ga ya kamata mu sani dangane da abin da ya shafi karamar auliya amin a wai har ya kusa lokacin yau sara mintina to bari mu mu dama mun karanta waɗannan ayoyin ko inda za mu tashi ne kan hadisi wa nabi muhammad abdurrahman bin abi bakar siddiq radiyallahu anhuma anna ashabat sufa kanu natan fuqara wa anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala marratan man kana indahu da'ama sunaini falyazhab bi salatin bi salisin ومن كان عنده دعام أربعة فليذهب بخامس بسادس أو كما قال وأن أبا بكر رضي الله عنه جاء بثلاثة وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة وأن أبا بكر عشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبس حتى صلى العشاء ثم رجع فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله قال له امرأته ما حبسك عن أديافك قال أو ما أشيتني أشيتهم قالت أبوا حتى تجيء وقد أردوا عليهم قال فذه- فذهبت أنا فاختبأت فقال يا بصر فجدع وسب وقال كلوا لا هنيئا والله لا أدعمه أبدا قال ويم الله ما كنا نأخذ, نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر من منها حتى شبئوا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك فنظر إليها أبو بكر فقال لامرأته يا أخت بني فراس ما هذا قالت قالت لا وقرة عيني لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيران يعني يمينه ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده وكان بيننا وبين قوم عهد فمدى الأجل فتفرقنا اثني عشر رجلا قال مع كل رجل منه أناس الله أعلم كم مع كل رجل فأكلوا منها أجمعون ناقا wani hadisin bari na ba da tarihinsa kaɗan kafin basararsa wato abin da ya faru wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da sahabbai sai ya ce wa sahabbai dama haka yake da ahli sufa sai ya ce wa sahabbai wanda yake da abinci a gidansa inda yana da abincin mutum biyu to ya dau wani su zama uku zai ishe su mai uku ya dau duk haka yake raba wa sahabbai ahli sufa dan a samu a ci abinci saboda babu abinci manzo Allah sai ebi mutum goma sai na abokan sai ebi mutum biyu a mutum uku ya ebi mutum uku amma me zai faru shi da kai shi ya kai shi gidi ya kai su gidansa sai hada su da ɗansa Abdulrahman cewa ya musu hidima abinci shi su ci shi sai ya dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai tafi zai tafi kusa yanda suke da manzon Allah yayi sallar magariba ya ci abinci a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi isha kuma suka zauna suna tattauna abubuwa har dare yayi abin da ya sa ran shine tun kafin magariba waɗancan baki sun ci abinci tunda ya bada oda a ci abinci da aka gama abinci aka kawo musu sai suka ce ina mai gidan ka ce a'a ya ce ku ci suka ce a mu ba za mu ci ba sai ya zo an gane mai faru shi kuma abubakar abin zai bata man rai a ce duk ce wanda yayi kaman kai ne yanzu ka yi baki ka ci aje a ci abinci ka tafi wani waje ka kai sha biyun dare ka zo ka same su da abincin a zaune ana jira sai ka dawo da haka ya gama abin da zai yi ya taho to shi abdurrahman ya san babansa ya san ya gaya musu ba zai ji daɗi ba kuma a kan shi zai abin zai ƙare kamar shi ne suka ce san ba za su ce ba to haka aka yi kuwa har ya dawo ya ce a'a yaya ba ku fi abinci ba suka ce ai ba za mu ci ba shi don me shi muna jiran sai ka zo tare za mu ci yace wallahi ni ba zan ci abincin suka ce mu kuma wallahi in baka ci ba ba za mu ci yana ta kiran shi Abdulrahman da ya ji ya dawo sai ya ji ya buya yana gidan amma ya buya yana ta kiransa yana ta kiransa yace ya rantsa da Allah duk inda yake inda yaji maganar sa ya fito kawai ya rantsa ya gaji abun sai ya fito yace na gaya musu na gaya musu su ci sun ki su ci na gaya musu ba za ka ji diya sai ya koma kan su baki shine ya wanta abun karshe da sai na abokan ya ga abu zai rinta shedan zai yi nasara ha to ran matan gida ya baci ran yaron gida ya baci ran mai gida ya baci ran baki ya baci na abin da zai faru kenan to zai yunwa suke ji ba sai abinci ba sai abubakar ya ce a shi zai kafara rantsuwarsa a ka abinci na nufi shi ya gane cewa sai ne yake sanya ya kawo farmaki sai ya yawa ya ya ya batar da shedan sai ya ci abinci sai baki ma suka ci to wannan abin da ya na batar da shedan sai Allah ya sanya wa abincin karama sai ya zan duk lokacin da ya dauki abinci sai wani ya bullo a ƙasa haka yi abincin na ta yawa ya ce wa matarsa me ya faru ne sai haka dai Allah ya yi ta ce wallahi abincin da ta yanzu ya ninka ya kai ninki uku yawansa wato in ta dafa mudu daya yanzu yawan abincin bayan an gama ci ya kai mudu uku har ya tattara abincin sai ya ta kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah lokacin yana tare da wasu baki su ma suka ci aka ci abinci ya kawo shi ne kawai wannan karama na sayyidina Abubakar na wannan abin da yayi na batar da shedan da kuma yadda Allah ya ringa sa abinci yana tsirowa a take ana ibon abinci wani na bullowa eh kai baka taba samu abincin ka haka to alhamdulillah yaso mun zo mu fassara hadisi insha assalamu alaikum malam Allah ya bada lada ni ne nake bin liman sallah sai ne magana da mantuwa shin zan yi sujada ba a ji ko liman ya dauke mu liman ya dauke mu liman ya dauke ma in dai da mantuwa kai in dai da mantuwa kai yadda ka faɗa liman ya dauke ma amma an kai da gangan baka da sallah wallahu ala ina zuwa ya ce malam kamar yadda aka yi magana a game da cewa idan liman na hudubar juma'a duk wanda yi magana ba ya da juma'a ta haka hakan na nufin mutum zai sallah a zahar ne ya bar sallar juma'a ko dai falar juma'a ce ba ya da a falar juma'a ne ba ya da ko ba sallah azhar zai yi ba yayi sallah yayi sallah a musulunci akwai ayyuka in an ce ba ka da su ba ana nufin za ka sace su ba kayi su kayi su eh kayi ka wuce amma dai ba ka da su kamar azumi ne ai na akwai abubuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dangane da azumi man lam yada qawla zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun min an yada adamahu wa sharabahu ba yana nufin in kai qawla zur sai ka saki azumi bane in ba ka da lada ne na ba za ka ce ana bin ka a kai azumi an kai ma ka sha kishin ruwa yanda kowa ya sha na an wuce wajen amma kai lada ne ba ka da shi Allah ya kiyaye نعم نعم عليكم السلام آمين Thank you. Amin. So, yaro ne Allah ya sa ya girma, ko? Dan na ga haka nake fahimta, da can mai gina shi yana ba shi zakka, to yanzu kuma shi ma ya zama mai arziki har shi ma ya fitar da zakka ko ba haka bane magana to in mai gidan ya kawo mar zakka na zai karba ko ba zai karba ba cin zakka ne ta tashi a kai shi duk mai ba da zakka ai ba lama ya ci zakka ai an gane shi ba zai karba ba abu ɗaya ne zai yi idan diplomasiya idan har ya zan idan ya ce mai gidansa shi ma yanzu ya wuyan shi ya yi kauri zai zama mara rigima to sai ya karba ya ba wani an gane magana a yi wataƙila wannan ya zama masa rigima idan haka amma idan ba wani rigima sai ga masa nima mai gida alhamdulillah na nima yanzu ina ba da zakka amma zama mai ba da zakka za a ba shi zakka kuma na ai kaga baya ki amma inda tsoron cewa haka zai da masa damuwa da aka samu wanda zai zama damuwa to sai ya karba amma ba zai ci ba sai daman sadaka ce ne mu wani talaka ya bashi shi kuma zakka ta sai wallahu a'lam ne na biyu yawa wannan muhalli ne na sabanin malamai cewa a kiyamun laili da yawan raka'o'in sallah ko da yawan addu'a wanne ne fi kowanne yana da kyau kowanne sun ba da hujjoji kowanne ka samu kai yana da kyau inda ma suka yi bayani shine wajen maganan zikiri ambaton Allah da addu'a saboda shi akwai hadisi karara wanda hadisi ne ma kudusi wanda Allah madaukakin sarki ya ce man shagalahu zikiri an mas'alati a adaitu aksara mimma uqdi sa'ili Allah yake cewa duk wanda wato ambatona ya shagaltar da shi dangane da roƙona ya fi damuwa yana ta ambatona bai fi damuwa da roƙona ba ya ce Allah ya ce zan ba shi abin da ba na ba masu roƙona an gane Hassan zan ba shi abin da zan ba na ba masu roƙon na saboda yana ta ambatona subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah hazuna allah wa ni'mal wakil gasuna mutum ya shigala da su to zaka ga Allah madaukakin sarki ya ma ga ma sirri wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bawa ga wanda yake son bukatarsa ta biya mazala ya ba da sirri wa abu zarin gifari ya ce masa a tuhibbu an yi na kalbuka wa tudirka hajataka ya ce irsa ra'asa da ya ce wa al'imhu min da'amika yanin kalbuka wa tudur hajatak manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masa kana san zuciyarka sai taushi sai laushi sai dadi ki zama ba mu kunci baka da matsala kana san Allah zai hama bukatunka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka girmama maraya ka rinka shafi kan maraya ka ciyar da maraya zuciyarka za ta yi taushi za ta yi laushi za ta yi daɗi sa'an nan duk bukatunka na duniya da lahira Allah zai biya ma wasu bukatun kai baka san ma kana da bukatan ba Allah ya sani in yanzu kai aka barka da addu'a wani abin da kake roƙa ma ba zai ma amfani ba na amma shi Allah ya san me zai ma amfani ya san abin da ba zai ma amfani ba wannan ya sa na tuna waɗanda suka ba da gudumawa na auren mareniya jiya an ɗaura auren alhamdulillahi kuma an yi addu'a wanda duk suka taimaka Allah ta ka musu da alheri eh an yi auren kuma Allah ya ba su zaman lafiya Allah ya saka da alheri eh da haka duk wannan hanyoyi ne na biyan bukata sana ayyukan ibada irin wannan tambayar na cewa wanne ya fi kawai ka yi ta yi duk kowanne yana da kyau duk wanda Allah ya baka sauki ya sa kasan Allah cikin hikimarsa ne ya sa mana ibadun kala kala da iri da yawa saboda in wani yana ma wahala wani zai ma sauki shi yasa kaga Allah bai hada abun ya zama iri ɗaya ba zaka ga wasu Allah ya ya saka musu azumi ko wani dilli tunin da kai wani ba litinin ba ma yau ya azumi gobe ya sharuwa yau azumi gobe je wannan sauki ne daga Allah wani kuma ba ruwan shi daga ramadana sai ramadana a sai kuma sai dan sadda shawwal ko da sai irin waɗannan amma kuma sai ka tayar da watakila yana sadaka watakila yana wasu abubuwa dai na alheri to haka ake son musulmi dai kare ya zauna kuma rahamar Allah ce yasa abubuwan suna da faɗi in baka yi can baka yi can in baka yi nan baka yi nan kaje a barka a ta a baya eh ayi ta yi kuma a ta roƙon Allah ya sa a yi don Allah ka san duk ibadar da muke da duk abin da muke in ba mu don Allah ba kuma ya zama shirme Allah ya kiyaye Allah ya sa a yi don Allah don duk abin da aka yi don Allah kuma Allah zai biya Allah baya saba alƙawari inna Allah la yukhlifu al-mi'ad duk abin da kaji Allah ya ce zai ba mutane wallahi zai baka duk abin da kaji zai ma zai ma in dai kayi don shi to shi Allah madaukakin sarki tabbas zai yi ma eh a takwas ta wuce na kowa ya koyi ko ba gaskiya na ba na salamunci na oh to mun ci daddaya na yau wato kaga irin wannan tambayar ne duka kowanne yana da kyau yace bayan asuba wani kaga yana karatun Qur'ani wani kuma zauna yana ta tasbihi wani yana ta ambata Allah wanne ne yafi duka sun bi ka gane duk wanda Allah ya baka dama hasali ma da ba a san kowanne ka rabu da shi yau ka dana wannan gobe ka dana wannan haka ya kamata musulmi kowa ya san alkurani dama ana san musulmi ya lazuci shi eh kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalu zikri qira'atul qur'an shine mafi girma dama ba ba ka samun musulmi ne ne san tsira a ce ba ruwan shi da qur'ani ba ba ka same shi ba to amma kokarin ne daman Allah ya yi mu daban-daban za ka ga kowa da nashi amma duk inda ka ga kana da ƙarfi to ka kama ka dage kai ta yi wato alheri ne eh Allah shi ya da na'am na ƙarshe alaikum salam na'am a ba aiki ne ka girmama maraya ka shafa kan shi ka tausaya mar Allah zai ma wannan eh aiki ne sallu ala nabiyil karim akwai security mun nan ma rabi yanzu yake ga mun cewa barayi sun shiga kauyen su har sun kashe wani mutum to Allah madaukakin sarki ya tsare shi akwai dan uwa ma dabda zan shiga ne yake ga mun akwai dan uwansa da yake aiki a nan Edo an zo an sake shi a nan wajen galadimawa karfe biyar da wani abu sun wayo kwana uku har yanzu ba labarin ba wayarsa ba labarin sa to Allah madaukakin sarki ya tsare shi Allah kuma ya dawo da shi mu ma Allah ka tsare mu Allah ka kiyaye mu mu karanta Fatiha dukkan bukatun mu na alheri Allah ya biya mana Allah madaukakin sarki abinda muke jin tsoro Allah ya tsare mu Allah madaukakin sarki ya sa mu zauna lafiya Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya tsare mana imani Allah ya tsare mu ya tsare mana mutuncin Allah ya tsare mu ya tsare mana addinin mu Allah ya sa mu rayu musulmi mu ta muna musulmi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا لئيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير الله لطيف بإباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز اللهم اهدنا سبل السلام يا هادي يا سلام اللهم اهدنا سبل السلام يا هادي يا سلام اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا اللهم احفظنا واحفظ جميع ما اوليتنا من نعمك ولا خير حافظا وهو ارحم الراحمين اللهم اجعلنا في ايادك وجوارك من كل سوء ومن الشرار الرجيم اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا شهاده ان لا اله الا الله وتوفنا وانت راض عنا غير غضبان برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله